da تنسوا كتابه تعالى قال تعالى سوى من يجيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الفضل وهم مهتدون الذين آمنوا كما تجد إيمان لأن ولم يلبسوا بسوء إيمانهم فإيمان بسوء إيمانهم إيمان بسوء شركا كما أخبر بذلك غير أكبر ثلاثة في حديث صحيحين أكيم حديث نائم كاتبين لتتبين حديث أولئك وأن لهم الأمر سوكي الأمين من العذاب لك عذابا وهم كما سوني موجدون أبن شيئا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وتلك wannan wajadna wa wajahu allati tajada wata na ibrahim wata nabi ibrahim da kuma mutta da ita ala wa dani yake zai na kade ko ubangiji min wa gode kawaki na fatu wa taurari wa ma ba da wura abin da ya biyo baya wala da su mutadallika wala kabar labari a sai na mun ba da ita ga ibrahim annabi ibrahim ai arsadna wa man shirya da shi da har zuwa gare ka hujjatan dan kama hujja ala kauni sa mutanen sa na rafa'u da zati man da sa da ma muna daga dalilojin wanda muka so dil idafati kamar yadda na faɗa shi waccan ne na rafa'u muna daga darajatin darajoji na rafa'u muna daga man da sa wanda muka so darajatin wajen darajoji bil ilmi cikin ilimi wa da hikmat da hikima inna rabbakum inna rabbaka ubangijinka hakimun mai hikima ne sai sune cikin aikinsa alimun masani ne da kanki da halittarsa wa wa'abna lahu ishaqa wa ya'qub كلنا هدينا وكلها هدينا من صبر ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المهتدين ووهبنا له إسحاق سليم إيش waya ko ba ka maka ba ita haka da cewa to dan dan shi kenan zika kullum kowanne ne ruma da ita hakan da yakubun alaina mun shirya wani wani noma alaina mun shirya da shi min kablu ai kabla ibrahim ta ga annabi ibrahim wa min zurriyati to daga zurriya annabi hudu akwai dawuda mun shirya da annabi dawud wa sulaimana mun shirya da annabi sulaiman ibnu dan sulaiman dan dawud wa ayyuba mun shirya da ayyuba wa yusufa da yusufa ibnu yusufa da yaquba da yusufa da yaquba وموسى منجيا لأن موسى وهارون لهارون وكذلك أي كما جزيناه كمين وكجب ساكا موتنا متدام تبابو سنا يسو نجزيها كمكي ساكا مع الموسين ما تجو تساوى وذكريا والعليم والإسلام كل من الصالحين وذكريا منجيا زكريا ويحيى لنا ابن وجد زكريا وعيسى ابن مريم لديه عيسى بن مريم ويزيد يا بعد قائلا أن الذرية ذرية تتناول سنة حق أولاد الجنس يا يا مدان مجدي na ƴarka mace wa Iliyasa mun taro mun shirya da Iliyasa ibn akhi Haruna dan dan dan dan dan dan dan wa Haruna akhi Musa shirya Haruna din nan dan wa Musa kullum kowanne ne daga waɗannan من الصالحين كما كان يشرك وإسماعيل واليسع ويوسف ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل ابن إبراهيم ومرمط مسجد إسماعيل لا النبي إبراهيم واليسع لإن يسعوا فالله مساعدة يسعوا سننسي ويونس من شهد النبي يونس ولوطا لوط Lutsan na harana da lutsan harana a fiye bayan da shi harana din nan dan kuwa annabi Ibrahim kuma almajirinsa wa kullum kowanne minu daga cikinsu fasanna mun fi shi ta ji alal alami da bisa tarikai bin nubuwar da ba ta annabta. Wa mina ba'in ba zuriya wa واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم هكذا تجمعيا ينصدق ويجريك وذرياتهم لآية وإخوانهم ليقوى نعم أدخل على كل أولوها الكوكو ومن التبعيدي وتنين لنا ومن ذرياتهم فاشل لأن بعضهم لم يأتوا لم يكن له ولد بيننا وبعضهم فاتوا وكان في ولده كافر أتينا يا أنس أفريقاني وتبع مكتي لك ساشي تقال من ومن ذريات ومن آبائهم وذرياتهم قال كما أن إبراهيم أي آدم كانوا أغلسي كافرين أما أنا النبي تاكا كتا يهيبا وسير تاكا شيء وكتا نمسك واجتبيناهم من ذاتهم وهديناهم متفريا إلى صراط سوى أي مستقيم مليل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحق عنهم ما كانوا يعملون ذلك وانا أي أدين وانا أدين الذي هو وانا أدين يجب إليه وغيره هدى الله يجري الله كنائي ya hadi ubangi yana fiye da mai yasa wanda ya so bihi da addinin nan mune ibadin daga bayansa wala ma ta wanda da muka ji sabo din nan da za ki shirka fardan da kaddasa ba na bin annum ma ka ya amalu sun abu da suke ya su aikata na alheri su ga ba أولئك الذين آتيناهم الكتاب والنور والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما أولئك تبدل لك في المنافقة الذين آتيناهم الكتاب والنور والإنسان سنة بمعنى الكتب الكتابين والحكم له كنت أي ولي أي الحكمة الحكمة والنبوة لأنبتا ثم إن يكفر بها هؤلاء da waɗannan za su kafaci da abubuwan nan guda uku annabta wani littafi hikimar nan to ai an mace da za su kafaci da waɗannan ba kalli wasu kanna su ce mu wakilta kauman kauman waɗansu mutane bakal bakal wasan na sai muke wakilta kauman waɗansu mutane jiha da ita wannan da suka kafin cikin nan. Su ko mutanen nan da ya su ikari ne wanda ba masu kafin cewa ne ba jiha da ita. Ai almuhajiruna sai ma wace ta masu jira wala ansari da mutanen Madina. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي قل لا أسألكم عليه أجرا أولئك waɗannan الذين هدى الذين هداهم الله wanda Allah ya shige kenan fa bi hudahum muhtadi kai koyi da shiriyar ai dariqa wa hanya dariqa wa hanya sira tawhid shine tauhidi wa sabr da hakuri ai kai koyi da da shiriyar su na kul kace da alimat kaza ko wanda hali maka take ce mutanen maka la as'alukum ajran ban ne ne wani lada ba alayya akan qur'anin nan da zama muku da shi ba ta ne sai kuma da shi ba za a ba ku rabo ku a na zo da shi ne lada ta tana ga Allah ilwa ai mar mar qur'ani qur'ani da ya kasance ba illa zikra sai wa'azi lil alamin ga talikai al insu mutane wal jinni da aljanni wa ma qadarullaha faqadani ما أنزل الله على قل من أنزل الكتاب الذي جاء به نورا وهدى للناس تجعلونه قراتيس تبدونها وتبقون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ويلقاهم نظر في عرضهم يلعبون وما كان الله فسجر مقبل سباء أكاكد الميشاء كثير وما أي ما أرسلوا فسجر ما جبا حتى المدي إلى كثير وما aw kunku ma alaku ba su san Allah ba haka ma'almati iya kattanin sa ilkalu bin nabi dan sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa kada ka samu sun yi jayayya da annabi fil qur'ani a cikin qur'ani suka ce ma anzalallahu Allah bai saukar da ne ce in mana zuba ala wajen da zawon mutum da haka kai da ka zo da zuwa ka zo da qur'ani ba haka abu yake ba wato kare da annabi kullum ce masu mana an dana da kitaban da fi da a cikin Musa in kun ce Allah ne saukar da wani littafi ga wannan mutum ba to waye saukar da abin da Musa ya zo da shi shine a taura wanda yake nuran haske ne wa hudan shiriya ne lillahi da mutane ta da annahu har kuke saukar shi kuna sanya shi karashi ta takarda takarda yadda duk da wanda suke rubuta shi da fatira a cikin littafin rubutu mukatta ta abin yayyankawa duna kuna bayyana ta ai ma yin kuna abin da suka so in da abu bayyana su ne na daga sauran nan wata ku kuna kuma kuna koyi kafiran yawa yawa mimma fiya daga abin da ke cikin ta kanati muhammadin kamar kamar nu'anin muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ullimtu an kuma sanar da ku ayyuhal yahudiya ku yahudawa fil qur'ani a cikin qur'ani an sanar da ku ma lam ta'lamu abin da baku sani ba an tum ko wala aba uku haka nan ubannin ku min taurati na taura bi bayani da bayanin martaba da abin da yake ci a nan gare ku amma wata da ku ba ku sai tsakani ce cikin sa wani suka ce Allah ubangiji anzala wuci ya saukar da shi in lam yaqulu in su ba ta Allah ba dan la jawab ba wani jawabi gare ku in ba wannan ba ثم ذروا سنن كالي يلعبون تتكلم دواسرسو في قوتين تكون كوتا وسو في قوتين تكون كوتا وسو دبات لهم فنرسو وهذا كتاب نزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يهاجمون وهذا القرآن وهذا القرآن كتاب للتالي أنزلناه متفوقة مبارك لأربعة مصدق mai gaskata annabi mai da yayi wanda ya gabace shi min al-kutubi na littattafai mun saukar da shi wanda tunzura dan kai gargadi ai an zanna mun saukar da shi ne lil barakati dan samun albarka wacce take da gaskatawa wani tunzura ne nan kuma ka gargadi da shi ka gargadi ummar qura wa harkar yusuf makka wa man haula hada wanda ke gefenta duk garuruwan duniya gefen makka ai ana makka mutanen makka wa sa'iran nasu da sauran mutane والذين يؤمنون وأن تكي إيماني لجد الآخر الآخرة يؤمنون بإنسون ذات إيمان بالقرآن وهم الصور يحافظون السناكية وعلى صلاتهم بلا صلت خوفا ننصر من عقاب هذا عذاب الآخرة ومن لم يحمد يبتلي على الله ولو قال ربي شيئا ولم يوحى إليه شيئا ومن قال فانزل مثل ما انزل الله ولو كره الصادقون فيه ولكن قولي والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على يامه تستكبرون ومن أيضا هذا باب ولوة أظلم وفي ذلك ممن اشترى كذبا إن وان يشري كريا على الله لألا بدعاء نبوة لسوى وجه النبي ولم ينفع فوضى عيبون بابات النبتة أو قال كوكو كبوي كوكو كجينا شيانا شوى كوي إليا لما يومد وهي يدعى قوم محمد wadanne wajen kuma alhaji ba zo mai wahayin komi bai dai zuwa gare shi to da wannan aya ta sauka ne fi musailima ta cikin musailama wa sannan wani ko ba wanda ya jira ne shi bayan wannan irin man kana wanda yake ta tsawon zai ai ni ma zai sauka da shi ma an Allah abin da Allah ya sauka wa humul musailuna sunu masu irgi ne karu sun ce launa shahu ba dai larabci ne ba ka zo kana wani kana haɗa kan launa shahu su kuma laraba ne da mun so na kunna ce mu baɗi duk da haɗa irin wannan ba shi ne ne ba mu so ba ne Allah ya tsare la saka mana da ta ci wahala walau tara da za ki gani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idil zalimi sanda azzalimai ai almadkuruna abun ambata da irin matsayoyin su na zalimi na kafirci abin da za a ga su fi gama rashi da mauta a cikin makakin mutuwa wal mala'iku lokacin mala'iku suna mala'iku kuma ba su zuwa yi suna masu tuntuɗe hannuwansu ilayhi zuwa gare su bin zarfi da duka wata azizi da azabtarwa ya kudu na suna cewa nan ganin sa alifan dan tsanantawa an hannun zuwa an kuka ku fito da za ku ɗauko da kanku ku yi mana to ya za ka na ga nan gare yake za ka kure ka turo daga baya ka iya kan ma'ana iya kan wahalarwa a ce ki wai ba a buge ba a yanke ka ba a zaune ka ha ka kawo ranka ka shigo da ranka ka kawo da ka kawo ki an ba ka aiki al yawma yau tujzauna za a saka muku da azaban duni azaban runa kan shi ma kuntum saboda abin da kuka zai da kudu na kuke faɗi Allah lahi ga Allah gaira da haƙi wanda ba gaskiya ba bida wanda gobe cewa ku annabawa ne ba ba ku annabta wani iya da cewa an muku wayi ba ai muku yi wayi ba kaziban dan ƙarya wa kuntum sanahu kasance su saka da kuna yin girman kai an ayati daga ayoyinsa ayatul imani da ganin imani da ita wajawabu lahu لرأيت ذاك أمرا لمري فزيئا ميمون
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تكفرون ويقال لهم سنة وإذا ويسوا إن أنتم لكن جئتمونا فرادا ai ku zo mana guda guda ai da kuka je duniya guda guda ga kun dawo guda guda mun bari da muna masu kadaituwa da ahali da bari iyali wal mali da dukiya wal walani da yaya duk wanda ya zo duniya ya zo da mata, duk wanda ya zo duniya ya zo da kuɗi, duk wanda ya zo duniya ya zo da abinci, duk wanda ya zo duniya ya zo da sutura, to yanda ya zo duniyan nan ba ɗayan waɗannan haka zai kuma ba ɗayan waɗannan. Kama halakala kun kama kun dawo mana kamar yadda kama ya fita muka halice ku a wala maratin karan farko, ku batan kun zo mana ba takalma, uratan kun shaye, gurdan ba shaye. bata rakatun da kuma kun baro ma kawalla ku abin da muka baku aya dai za ku muka baku na amwali na dukiya duka duk dukiyar da mutum ya tara da menene da ne ran da za a yi yanzu farin kyalle yadda aka yi kana kada farin kyalle aka kima za a yi ko shadda ba za ta kuwa saka ba wai dan ji da kai kun bar wani wara a zuhuri kun bayan bayan ku da duniya can duniya diga da shi da rufu ba shi ya ba cikin ku ya ce ma Allah ni na shida ka zo ka dauki raina ko waje ba da shi ba da zaki su ba ka dauka illa da adalin ya kuka wuce a mutu an gama da shi sai mu ki dole wayo ka Allah ka ce mu taubiya dan da dibi ma na raba mu kace fa ma zuba hakun masu ceton ku ba ai da tunanin kuma ga ba mu gantu da ma'akun tare da ku ba allazi da za'afu wanda kuka riya a nan cewa su yi ku a cikin ku ai su ne daki ba da suka cikin su cancanta bautar ku gare su sura kawo wato abokan tarayya ne lillahi na Allah da kanta kanta a bainakum saduwa ta yake tsakanin lakar ta kasa a bainakum wasu lakum za wasu lakum wasu lakum saduwa ku ta yake tsakanin ai da kanta tantan hukum taron naku dauka hada yau an wace wani kiratin da na ce zarfin aiwar lafin saduwar ku bai masu tsakanin ku da kasa rayu yayi ma kuntum abin da kuka rance kalmu na kuke rayawa shi an na shi duniya a cikin duniya ne ta ba ta cewa kuma ta za su yi so to wadanda ya tafi an kun daga bari.
إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنتم وقود إن الله مبيت فارق الهدي شيء من فاقو ورقايا عن النبات سيئة جسمه والنوى ما يقابو قلو عن النكد اسم الذين يجسمه ويخرج الحية يخرج الحية ينا تشد ميلي من الميت لغا متشد كان إنسان كمان متن وطائر لسنسو mutum ya fito da jibinan da tsubace daga mali mali ai matacce ne wallahi sun zo a ya fitar da shi yana mina da bai dace daga bai bai ai ba mai bai bane wa mafurjin mai kuma mai fitar da matacce ne ayin da tabbata wato ayin da tabbata mani wani bai dace da bai mina da ayi daga mai rai zaliku wanda muke babu labarin yana wannan aiki ai alfariku mai tsago wannan almukhrijo mai fito wannan Allah mutune Allah ثم نعرف متى أدلته على الإيمان بغير الإيمان ما كان القرآن تعرف أي والحجة
فارق الإنسان وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فارق الإنسان شيء من أبو أسباب بمعنى أسري أسباب سوكاتا أي داب ليقاب أمود أمود السري واتو ينسك لنا ساتيا وهو أسري أول ما يبدو أبن ليسي فار بينا من نور النهار نرو نهار كموني أنزل مات الليل تقا دون لليسيني السجر كنا وجائل الليل من سنة لليكم سكنا النسوة يسكن فيه لخلق عليها على نسوة أسكنت من الشعبي daga gajiyar da ake da rana wajensa ya kuma mai sanya rana wani kamara da wata kusurbanan wato da lissafi masu sanya da lissafi an yi saban don lissafi da aukati ga lokuta ayyukan riyali suna gudana kamar shi ya yi da zamani kamar yadda ya yi wa cikin suratul rahman zalikal mazkur wannan abun an bazo da kabiri تكليم العزيز كالتسا ومضوعي لمن في ملكه لكن ملك سا العليم مثلي لخلقه لهديك السا وهو الذي جعل لكم النجوم لتعرفوا بآياته ظلمات الأرض والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي فيه وجهك جعل لكم النجوم يا سيدنا محمد الغالي إذا تدعو سجودها لإساء في ظلمات البر أدفن سلري ويواتسد والبار لكم في سلع الصالح أفتيته قد فصلنا من بين الآيات آيوي الدلالات ما تسر يوم على قدرتنا بسائكم لقوم لمتعلم يكي يعلمون السكير سني أن يتدبرون السكير بقى
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقرا ومستودعا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنشأكم فيه وجهكم من نفس واحدة لغير guda ɗaya إلى آدم في آدم فمستقر منكم akwai wanda yake mazauni yake da mazauni cikin ku a mahaifa wa mun sauda wanda akwai kuma wanda yake yana da wurin ajiya ne ko yana a ma'ajiya ne ko a cikin kusurci cikin sako kada fassarna mun bayyana al'aya ta ayoyi da kaunin ga mutanen da yake yan kauna suke fahimtar ma yi faru lahum abin da ake faɗa masu وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه أمرا نخرج منه حقا متراكبا ومن النخل من تلقها إلوان دانية وجنات من أنان والزيتون والرمان مشتجعا وغير متجازي انظروا إلى ثمره إذا أثمر وين إذا أثمر وينقي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي ne wanda yake hangana ma ya saukar da ruwa nuna sama'i da jirgije ba a farilla sai muka fitar rufi a cikin wannan akwai intifati wai ga an riga ba shi daga barin gaiba muka fitar da yi da ruwan nan muka fitar da labata kullum sai yin tsirin kowane abu yanzu da yake tsirowa ba a farilla muka fitar da na baya kadiran ai sai an ai annabati daga tsirin nan muka nido daga tsirin nan muka fitar da sai an wani abu kadiran mai kore ai na wurin nukuridu shi ko muka fitar da habban kwaya nido daga shi koren nan mutaratiban mai hauhawar juna yarka mu babu banan sashin sana hawan sashi kasa na ne ke kace kamar bangani ya alkama wani hawa da makamancinta wani nan nakali a kuma cikin itacen dabino mun fitar da kinwanon don tuttuka min kal'iha daga hudanta to menene dalu awwal ma ya faru shi ne farko abin da yake ba da fitowa da na daga itaciyar dabino daniyatun wato ita dantuttukan nan mai kusantuwa da juna ai karimin babu hannun badin sashin tana kusa da sashi wa karami na sannan muka fitar da basa a jannatin gonakai biyu saboda ruwan nan mina mina anabin na inabobi wanda ya tuna da zaitun muka fitar zaitun wani rumani muka fitar rumani mun tafi warkoma ga hakan ganyen su kamar iri daya amma wa kairu muka sabin ba mai kama da juna ne ba wajen su murhuma ƴaƴan unzuru unzuru ku yi duba ya muƙaddabi na ya wanda ake magana da ku ku yi duba nazar da itibari kallo irin na lura ila samari zuwa ga ƴaƴan jiskansa idan kuma da in yi ƴaƴa ai awwala farkon awwala ma yasu farko abin da yake bayyana su kai kuwa yaya yake wa'ila sun sace yanzu yana kore ta kau in ma yana bude ka sa ido ga gani wajen wani lokaci za ka lokaci ya zama kwaya kore wajen kwayan da za ka suna cijuwa suna cijuwa sai ga ta koma turawa ma'ana ta nuna wa'ila ya ce kai ta lura da shi har ya zuwa nunansa idan abu da in an kai ga amfanin su kan kai bai uliya kuma zai koma inna la ayatin sanire ayoyi da lalatin masu shiryan wasi lalikun cikin abin nan da muke ba ku labari ya tabbata ala kudrati zaki man ta ala madaukaki alal fati akan zati kiyama wa gairi da wani sa ma'ana kina ana nuna mana ka duba sun kada Allah ya fako da ruwa shuka ta fito sai kai ta jinta tana nan tana yaya gudu tana jaririya har ta koma budurwa har ta koma ta karba har ta koma ta da kai ta da kai nan ana nan kwayan nan ta da kwaya kwayan nan tana nan ka iska ta nuna wata ran me za ka yi cikin ganyen ta yayi ya wuce tsufa kenan in ka ga ga mutum ya kai ga tsufa kenan shuka in dai yauci ne take nema girbi ko to da haka shi ma mutum ya tsufa Dukki, irin magana zuwa wallahi da jima ko. Ake yi liman zai da yanzu zuwa wallahi da jima ne ana kira da ran sun gama ta liman liman sai ke jini shin idan gero ka duka gero ya fito ya girma ya ce da kai ya yi bayoyi bayoyi na suka bari mai jiran ne yake saurare sai ne mai ce girbi girbi ya ce kuma ya ta girbi da kai so haba haba sai ya ba wannan ba ba wannan ba Imam ba karya ba. Suna ga Allah wai yana jawo mu ne ya ji mu ya ji mu ya ji mu ko mu yi farko ya farko zai. Ka ga dai za a je ta kwaya ce ka tura ta kumbura saboda ruwa ta fashe tsiri ya fito tsirin nan shi ne kuma zai sake ci da baya. Kai ne aka haifa yau kuma wata ran kai ne mai haihuwa. In ka yawanci ne kuma kana ce wanda Allah ya zata mana. To wata ran daga haihuwar nan ka kai kaza ka yadda zai yi ga wancan dare ya yi ya yi tafiya ya tafiya san da yana ne yake yabanya ya kawo ke yi to bude samartaka ka kenan to kan kai da to kai da gona kana san gona ka tsaya a yabanya ina kake so ta zama da zai ta kai ta tafi da amfani ko to saurayi kake da kamar samartaka ka za ta ka za ta tsaya nan to wanda tsaya mai wani amfani ne wanda riba aka ci da kai a ka kai kai ma ka fara haihuwa ka ga an ji riba da kai kenan to samari su sani su tsaya su koma ma Allah su sani dokin duniya ka tambaye su yadda kake ganin ka saurayi kana ganin kamar za ka dawama kamar saka ba ta tsawa da tana zuwa da ka yanke mai wani saurayi iya ta cikin damu ta kuma tana na zuwa su da ka yanke baban ka saurayi in mutum ne da abu duk ba burtaka tana zuwa tana tana ba ba ta zuwa da ya iya ka yanke da yanke ko ta zuwa to kun ga ba wanda yake baban shi saurayi da zarar baban ka yayi auren fari ya tafi da samari sai da rika kiran su matasa nan da ya zama baban wani ba maganar matashi an ja ya tashi daga wannan kujera sai dai baba to ana nan sai ka ja kana baba kana baba sai ka ja ana ai yau kuma tanka ko yarka sun aiki to duk yadda ka kore masu tanka sun ba ya riga shi duk da haka zama ka kan wani na ƙara lafiya. Da gawamin ga mutane yomino da suke yin imani, kusu an kebance su da zikir da an bato su muminai, da nan dan su ne almutattu na masu amfani da da wa'azi da imani a cikin imani da talatar kafirin sabanin kafirai. فجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله سنيا وبين شركاء abokan tarayya zuwa yin aljanna suna aljanu ai ba tsawon dan su ji aljanu sai ibadatul awsan cikin bautar gumaka wa kada kada kan alhali kuma shi ubangiji shi ya halitta su to ba kai ba su nuna suraka yaya abin da Allah ya halitta kuma a ce yau su ne abutan Allah ya ga ba zai yi ba wa khalaqu sun kirkire bana bani da ƴaƴa maza wa banatin da ƴaƴa mata da muka Allah sun ci an haihu digar ilimin ba kuma da wani ilimi da suka dogara da shi ba ai ku gado dan sun ce uzairu uzairu ibn Allah dan Allah ne wal malaikatu malaiku kuma banatu la ilaha Allah ne mata subhanahu ya tabbata ga Allah wata ala ya girma amma ya yi daga abin da suke sumanta ubangiji da shi da Allah da mutu wala da suwa yana da ta fari'un samawati wa allakum lahu walad wa lam yakul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim fari'un samawati shine kuma kajin sammai wala arda da kasai a san da zai gina sama san da zai gina sama da kasa ai sannan ya bukatuwa da mataimaki ko da yana da bukatuwa da mataimaki a sannan za a ga 'ya'yan Allah dan su taimaka mai gina sama dan su taimaka mai gina kasa to shi ya gina sama da kasa shi kadai ai ku ji ma mai kaga su ne gairi misalin ba tare da wani misali ba sabaka da yadda to kan da aka ga yayi hadisi sammai ya hadisi kasai ya zuwa a matakin su bai nemo taimako ga wani ba to Allah kai ba ai kai ba ta yaya kuma da muradin wanda ya shi kadai ya za a kina ta kuma a lokacin da ya kamata sanda ai sanda mutum ke da bukatuwa sanda yake neman taimako ko yake neman mataimaki to a sanda ya kamata da ubangiji ya nemi taimako bai nema ba to da ina kai da haka ina za a kinturo da a ce yana da ta walam takun lahu sahibatu to ko bai da mata wakalaka kulli shay kuma Allah shi ya yi kowane abin da yake me shani daga shanin sa ayi kulaka a halice wa huwa shi ubangiji alimun masani ne da kulli shay da kowane abu zalikum allahu rabbukum la ilaha illa hu khaliq kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil zalikum wannan da muke ta muku bayani muke ta muku bayani akan sa Allah shi ne Allah rabbukum shi ne ubangijin ku la ilaha ba wani ubangiji illa huwa sai shi khaliqu kulli shay'in shi ne malikin kowane abu da aka fa abu ku kadai tashi wa huwa shi wakilin mai kiyayewa ne ala kulli shay'in da kowane abu la yuridu Allah وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير la tudrikul absar ido ba ta iya ganin sa ai la tarahu ba ta iya ganin sa to hada wannan masusun abin gefen cewa ne da ruyatul mu'minina ga ganin mu'mine da ku ga Allah da akhirata al akhira mu'minai sun je lahira to su kan za su ga Allah Allah ya samu cikin da kauli ta'ala dan fada ubangiji a wata aya yake wutu yawma idin nadira wannan wa kudan sutoki a wannan rana masu ni'imtuwa ne saboda ne nadiratun mai kallo ta ila rabbiha zuwa ubangijinta wa hadisu shaykhaini da kuma hadisin Buhari da Muslim da suka ce innakum ku satarawna rabbakum za ku ga ubangijin kama tarawna kamar yadda kuke tsare ido ku ga wata lailatul badr dalam sadiyar wakila aka ce al-murada bihi la tuhidu bihi ila nuba ke wa ubangiji da suka iya kasa wa huwa yudrikul absar amma shi yana ganin gannai ayyaraha yana ganin ta wala tarahu amma shi da ba ta ganin wala yajuzu fi ghairihi in ba Allah ba to ba wanda ya halatta yadan yana gani ba a gani an yi zaraka albasara ya rinci gani wa huwa la yajuzu la yajuzu shi kuma ganin zai gane aw ya yajuzu bi ilma ko kuma ya kiwa ya fi sani wa huwa alladhi shine tausawa ne da auliyayi da waliyansa al-qadir matin sani ne din da su
قد جاءهم بصائر من ربكم فمن ابتغى فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ترجعكم بصائر حجوجي وسلومكم jarrabikun daga Ubangijinku, ba mana fara wanda ya dace ba amana ya yi imani, wani nan su yarda da dangar da gani, لأن ثواب إنساء الإنسان دل ذكرك له ناجي ومن عليها wanda ya makalce an hada gare su fasarta ya bace ba alaiha ya bace makanci ai ba alaiha wa ba da isnadi musibar bace wanda yana a kansa wa ma ana alaikum da bizuni ba mai kiyayewa ne a gare ku ba da amalikum ga ayyukan inna ma iyaka ni ana ni nazirun mai gargadi وكذلك تصرف الآيات وليقولوا درسنا ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك أي كما بينا كما يلمك بينا ما ذكر أبدا دامتا دلنا نصرف الآيات هنا بين آيوين يعتبروا درس وليقولوا درس وانتسين أي الكفار كافرين في آجبة الأمر كالسلمة دي suke dararsa ai za ka ka je ka yi muzakara ne da adam misali ma guda misali shi ya sa ka taso abin da ka taso kano kana faɗa mutane Allah ya aiko ka wata kira ta wata kira wata kira da rasta ai ka tabbatar madina ka je ka karanta littafin mutanen da suka tuɗe ne ka rofafe waje da jihada ka zo da wannan da na daga abin da ka fafo ɗin nan to wani mu bayyana mun saukar da shi ne dan mu bayyana shi da kaumin ga mutane ya alamu da suke da sani استقيما أوهي إليك تمسك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين Ita ne kalima uwe ne ga abin da aka yi wahayensa zuwa gare ka nan ba suka daga Ubangijin ka ayar Qur'ani shine Qur'ani لا إله ما هو أبيه إلا هو سيدي وأعرض كثير لي عن المشركين قبل المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلنا عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله لأتى يسوس ما مشركان لأتى يسوس ما أشركوا بلا في شركا وما جعلناك ومسنيا كافيزا ميكيا يوا عليهم غريسهم فنجازيهم ذا مساكا مسجا مالهم لأيسر وما أنت عليهم بوكيل كيبا وكيلي لبا غريسهم فتذكرهم بلانتنا كثيرا وتذكرهم بلانتنا كثيرا سامسوا على الإيمان بزعي الإيمان وهذا وأن كون الأمر تاكم من بالإنسان ذلك ولا تتركوا الذين يدعون من دون الله فيصدقوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فلنتبعهم بما كانوا يعملون wala tasubbu alladhina ku daina zakin waɗannan da yad'una min dunillahi suke bauta ga wani Allah aina asnamu sune kuma aina asnamu ko kuma aina asnamu sune gumaka fa yakubullah idan suka juyo Allah za su zaga don suna tunda an suka zagi Allah kenan waye zage shi ku da kuka zaga masu nasu suka dawo suka zagi Allah da ba ku zagi kayan bautar su ba za za su zagi Allah to ku tale su da abin bautar su mu za ni maganin su ba mu ce su je su yi wani abu ba in ma za su wani abu ku kira su in kuna da karatun kiran su ku kira su zuwa ga addinin musulunci in addu'a za ku yi ku yi amma ba mu ce ku zage su ba ku kaji kaji ni ma kenan an ce kaka zage shi amma ki kira ɗan uwanka musulmi saboda san zuciya dan ba kaji in ce abin da ke wani san zuciya ne ka ce mai kafiri ne ya kalli gaba mai sallah ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yi imani da qur'ani ya yi imani da duk abin da ka imani amma saboda san bukatar ka so mushriki ne to kaga ka zazzage shi mutumin da yayi shekaru ubanka bai zamani da shi ba kakanka bai zamani da shi ba ka zafulo kana an tsaya mai rai to ga mushrikai ma masu bauta kuma ka an cika ka zage su bayan su kula sai su zagi Allah adwan dan shi wa zulman dan zalimi digere ido ba tare da wani sani ba ta ai da dan dan jayi su bido dan jayi su nanu jahala nanu dan jayi su billahi da Allah wa kadhalika ai kadhalika ai kama zayyana kama yadda muka kawata da haulai ga waɗannan muka kawata musu ma'un alaihi abinda suke akan sunan muka kawata musu sai shi ke da kyau to zayyana haka muke kawata kullum kawa haka muke kawatawa da kullum ummatin da kowace al'umma sai mu kawata masa amalan aikin min alkhairi na alkhairi wa sadu da sani ba ta usul zo su wanda ya ya yi wani aiki to Allah ya kawata mai shi in mai kyau ne ya dace mai kyau in mara kyau ne Allah dan hadisi su sai kawata mai da ai aiki na mara kyau na shi ma ya fi kowa kyau Allah ya gare da karshe na musamman ilai marjuhum musamman ila rasul sannan zuwa ga ubangijin su ne marzuhum makomar su fil akhirah al akhirah fa inna lahum yabasu labari ma garu da wannan sun ce amalu aiki dawa fa jazi sai saka musu yi da aiki wa qasamu lillahi ta'ala alimanihim la in ja'atuhum ayatun la yumlikun najaha قل إنما الصلاة عند الله وما يدرك أنها إذا جاءت لا
waka samu kafiran maka sun yi rantsuwa lillahi da Allah ta hada imani iyakar rantsuwar ai ga yadda ita yin iyakar kokarin su biya a cikin rantsuwa bai suka ce da in ja a tuhum ayatun wallahi in aya ta zo musu mai makasar wani abin da suka nema da yuni nan da ya za su yi imani da kullum ka ce musu innamal ayatu ayoyi ba kuwa bane illa Allah suna wajen ubangiji yanzu da waji ke saukar da ita kama ya sa'u yadda ya so a lokacin da ya inna ma iyaka dai ana nadiru ni mai gargaɗi ne ayoyi ba su aluna wa ma yusirukum wa ya sanar da ku da imani da imani su cewa za su imani idan za a cikin tano ai an sun ko la ta da nuna gani kuma kusan haka ba ana cewa ta ita aya nan idan za in ta zo la yi nuna ba za su imani ba lima sabaka saboda abin da ya riga ya fi ilimi cikin sani na.
ونقلب أفئدتهم أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب منا سوية أفئدتهم وجوههم ai muna wuri kuluban muna zuwa da zuwa su ne an da ake gaba da gaskiya ba la ya ba muna kuka sa ba su yantar sa wa mu zaro mun zuwa da gannan su an da gaba da gaskiya ba la ya su da ba su da gaskiya ba la ya mu shi sa ba su imani kama nan yuni yuni rubi kama yadda ba su imani da shi ba ai da ma mun da abin da aka sauka min da ayati na awa na ayoyi awwalan maratin karan farko wannan zarurun muna barin su ne ya mawuna suna kai komo ya yi bayanin cikin batarsu muta hayyari da suna masu tsayewa. آمين